سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mun ji daɗi da ka zo ismail insha Allah sirti mai kurokin na wurin ka yahi abin nan to ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkanmu da warhaka barkanmu da haduwa a wannan rana ta lahadi yau muna 18 ko yau muna 18 ga watan jimada al'ula hijirar fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1447 wanda shi ya daidai da tara ga watan sha daya miladiyar annabi isa ɗanna na maryam alaihi masalam 2025 a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka al'adabul mufrad wannan kamar bolimkin nake shi yayi kadan ko a ko normal yake aha right in ba a manta ba wancan satin mun tsaya inda malami yake magana kan babu babun ar-rahmatu mi'atu juz'in ko wanda yayi magana kan cewa rahama juz'i guda nawa ne juz'i guda 100 ne Allah ta'ala ya sabkar da da da guda anan ne duniya ya rike nawa ya rike 99 wurin shi subhanahu wata'ala to yau kuma za mu tashi babul wasati bil jari babi ne za mu yin magana kan wasiti da jar alwasiya ita ce tace abu mafhum safa ishai a tace abu a tace bayani ina fatan mun fahimta yadda babu mudahana a ciki babu mujamala a ciki sannan kuma la tahmilu kamar ba ta daukan wani yabo na wuce gona da iri kuma ba ta dauka suka a ayi magana kan gaskiya ina fatan mun fahimta shine wani sahabi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ausini ya rasulullah kai mana wasiya ma'ana ka gaya mana abinda shine gaskiya in na so in karba in kuma ban so ba dada wannan gaban kaina shi ake ce ma wasiya ina fatan mun fahimta taib bil jari wasiti da jari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wasiti da aljar shine makwabci حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن أيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر wanda ya yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama falyuhsin jarahu falyuhsin ila jarihi to ya kyautata zuwa ga makwabcin shi wa man kana yu ah wancan hadisi wanda nace ni ya sanya shi cikin wancan babin ko kun gani haka ne shi yasa nace a tana mani ni wancan babin ya sanya shi haka ne to shikenan bari mu yi da wannan ne sai mu karanta shi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda yayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama falyaqul khairan aw liyasmut to ya faɗa alkhairi ko kuma ya shiru طيب wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo shi da sharadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama ma'ana in kana yu'minu billahi wal yawmil akhir mafhum in har mutum ya kasance yayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama to ga jawabu shar shine me fal yuhsin ila jarihi ya kyautata zuwa ga makwabcin shi kyautatawa zuwa ga makwabci za mu zo mu gane shi a nan ne gaban abin nan ne nau'i'ika ne daban-daban mafahim kyautata ma makwabci nau'ika ne daban-daban abubuwa ne daban-daban waɗanda suke amsa sunan kyautata ma makwabci sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir haka nan kuma wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama falyukrim dayfahu to ya girmama wa ya girmama makwabcin ya girmama bakon shi mafhum wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda yayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama falyakul khairan to ya fada alkhairi aw liyasmut ko kuma ya yi ko kuma ya yi shiru tai mahallu shahida a cikin wannan hadisin wanda kowa daga cikin mu ya san hadisi hadisi ne shahararre shine da annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama to ya kyautata ma makwabcin shi to wancan hadisin da muka tsallake haddathana isma'ilu bin abi uwais qala haddathani malik an yahya bin sa'id qala akhbarani abubakar bin muhammad abubakar bin abubakar abubakar bin muhammadin an amarata an aisha radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة يرضى الله تتبت أغريتا تكتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي ما زال جبريل يوسيني جبريل بيغشي با yana yi mani wasici wannan ne ma zala yana daga cikin afalul muqaraba ko zalla ma zala ma fati'a ma bari'a haka ko suna daga cikin afal wanda suke ƙaru ba duka jibrilu bai gushe ba yana yi mani wasisi yusini biljar yana cewa ka kyautata ma makwabcinka ka kyautata ma makwabcinka ya rasulullah a kyautata ma makwabci hatta zanantu kai har sai da nayi tunanin annahu sayuwarrisuhu ma'ana har sai abin nan ne nayi abin nan ne din makwabcin har sai na gashi makwabcin ko kuma har sai ya ce na gashi makwabcin ko kuma makwabcin ya gashi ni mafhum ma'ana saboda kyautatawa ai me ake ce masu waritha ba su ne makusanta ba a da uwa ƴaƴa kaka mahaifi haka haka dai ko ai su ne magabata haka ne idan mutum ba ya da ɗa sai mata sai 'yan uwa kaga yanzu mata idan aka bata sauran suwa za su cinyewa 'yan uwan shi za su cinyewa ko saboda su ne magusantan shi haka haka haka haka dai to saboda yawan wasici da shibril ke yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace har sai na nayi tunanin cewa sai na abin nan ne na gaji abin nan ne makwabci ko kuma makwabci zai gaje zai gaje ni sai babi na gaba ya ce babu haƙƙil shari babi ne wanda za yi magana kan haƙƙi na makwabci حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعيد قال سمعت أبا زبية الكلاعية قال سمعت المقداد بن الأسود يقول مقداد بن الأسود يكتوى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا تنبي صحابان شي game da zina mafhum ke cewa menene hukuncin zina me kuka sani game da zina sai suka ce qalu haramun saboda haram ce ko ai ba sa ce halal ba ko kace qalu haramun kace zina ai haram ce haramahu Allah wa rasuluhu Allah da manzon shi su suka hana a sai aka yi idafan haramcin zuwa ga Allah da manzan Allah saboda idan Allah ya hana to annabi ya hana idan annabi ya hana to Allah ya hana mafhum saboda su ne abin nan da ya share ina fatan mun fahimta wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi mashi biyayya shi annabi sallallahu alaihi wasallam za ku samu me shari'a a to kenan shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ce daga wa daga Allah saboda Allah ta'ala yace wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahayun yuha annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya furici da son zuciya ma dai kadai wahayi ake yi mashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance ko tambaye shi akai yastaftunaka fil nisa ko yastaftunaka fil kaza idan yana da ilimi akai sai ya basu idan kuma baya da ilimi sai ya ce to a bari har wahayi ya zo saboda ba shi za ya gayi da karan kanshi ba ina fatan mun fahimta sai ya jira wahayi ya zo daga wa daga Allah subhanahu wataala shine nan ne yace haramahu Allah wa rasuluhu Allah ta'ala sun haramta zina Allah da manzon shi sun haramta zina sannan kuma idan mun lura yace an zina ashe az-zina bil arabiyya muzakkar ne ba muannas ba a da hausa ne ko kuma da wani da yare na zabarmanci yake mu'annas ko mace sai a ce zinace yayi tai zinace yayi kaga sai a maida shi mace anan kuma zai harrama kullahu hu damiri nabi ne ne damiru maza damirul muzakkar ne damiri ne na namiji ko ba damiri na mace ba sai yace fa qala yace la an yazni ar-rajulu bi ashri niswatin wannan ne lamun kin lamul qasam ce mafhum lamul qasam ce wallahi mutum yayi zina bi ashari niswatin da mata guda goma ya tara mata guda goma lokaci guda ya tara da su a aisaru alaihi ya yi mashi sauki min an yazni bi mar'ati jarihi da yayi zina da abin nan ne matar makwabcin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya bukatar yayi mu rantsuwa ai da ya gayi za mu cewa sami'na wa adana ko ba mu bukatar abin nan amma saboda yayi ma taukidin maganar cewa tana da muhimmanci kwarai saboda ka shiga taitayinka ka san cewa wannan ne maganar ba wasa ce ba ce wallahi ka tara mata guda goma ka yi zina da su ka yi da wannan ko kuma bari mu cire lamirin nan mutum ya tara mata guda goma mu kawo damirul ga'ib yayi mafo mu kawo damirul ga'ib mutum ya tara mata guda goma ya yi zina da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan har guda goma wallahi shi ya yi mashi sauƙi da ya yi zina da matar makwabcin shi saboda wannan wannan abin nan da ya zunubi ne muhallas zunubi ne wanda yake da tsabar abin nan da ya kaurin abin nan da ya nauyi wurin Allah subhanahu wata'ala me yasa haka nan saboda saboda yin zina da matar makwabci keta alfarmar makusanci ne ina fatan mun fahimta keta alfarmar makusanci ne kuma makusancin allazi itamanaka wanda ya amince da kai ah daga cikin amana ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa addil amanata ila man itamanaka wala takun man khanaka yake cewa ka isar da amana zuwa ga wanda ya yi wanda ya amince maka ko sannan kuma kakka yaudaru wanda kakka yaudari wanda ya amince da kai ma'ana idan mutum ya amince da kai to ya same ka a matsayin amintacce sannan kuma kakka yaudari wanda ya amince da kai ya zamto ka zamto khadi ka zamto mukhadi ko kuma ka zamto ghadir wanda yake mai cin amana mutum yana zaune da kai makwabci zai hita ya tahi kasuwa hankalin shi kwance ko zai hita ya tahi gona hankalin shi kwance zai hita ya tahi wurin aikin shi hankalin shi kwance saboda ya amince da kai kai kuma ka yaudare shi ka ce ma iyalin shi ka zake ma iyalin shi wannan na nuna cin amana kwarai da gaske cin amana ne mai karfi to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wallahi mutum ya tara mata guda goma yayi zina da su shi yayi mashi sauki da yayi zina da matar makwabcin shi wasalahum an sariqa sai kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambaye su kan sata menene hukuncin sata qalu haramun suka ce sata haram ne haramaha Allah to ita kuma sata mace ce anan yanzu an samu daidaito kenan ko haramaha Allah wa rasuluhu Allah da manzon shi sun haramta sata fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la an yasriqa min ashari min asharati ahli abiyatin mutum ya dira gidaje guda goma ya je wannan gidan yayi sata ya hitai shiga wannan gidan yayi sata ya hitai shiga wannan gidan yayi sata gidaje guda goma aisaru alaihi min an yasrika min baiti jarihi shi yayi mashi sauki da yayi sata a cikin gidan makwabcin shi wannan hadisin na nuna mu me wannan hadisin na nuna mu girman girma haƙƙin makwabci shi yasa larabawa a da can suke cewa addaru qabla aljari eh afwan aljaru qabla addari yace wa ka san da wa za ka makwabtaka kahin ka sai gidan ba wai a daga ma gida a ce ga tallan gida ba a ka san su wane ne makwabtan gidan naka ina fatan mun fahimta shin mutanen kirki ne mutanen kwarai ne ko kuma shaye-shaye suke ko kuma kullum hada suke yi mafhum idan ka kawo iyalin ka kasan ya dada sai su yi contamination su sai su dora musu shi yasa suke cewa aljar qabla dar sannan kuma suke cewa arrafiq qabla tariq ma'ana ka san da wa za ka tahiya kahin ka hau hanya kahin ka hau hanya ka san wane ne abokin tahiyarka da wa za ka tahiya wani abokin tahiyan fata yake yi wani abu ya same ka a dada ya yi buziri da sauran abin da ke gare ka ko ko ba haka ba ko kasuwanci za ka farawa dada sai ka san da wa za ka farawa ai karin magana ne da wa za ka hada sharaka da wa za ka alliance da wa za ka hada kai ku fara shine ma'ana ar-rafiq ka san da wa za ka yi ƙablar ɗari ka kahin ka hau hanyar farawa wani so yake yi daɗa ya yi rubuta ciki da kai ya yi ƙasa da kai sai kuma suke cewa mine ne azafar ƙablar safar ko kuma azafar ƙablar safar afuwan azafar ƙablar safar ma'ana dole sai an yi balaguro sannan ake samun rabauta yana so ya ce ne sai an sha wahala sannan ake jin daɗi mafahim sai an wahala sannan ake jin daɗi wannan hadisin kuma yana nuna mama ashe zunubi yana bambanta daga wani zuwa wani zunubin da za ka aikatawa ga wani in dai muka kalli siffar zunubin iri ɗaya ne amma kuma girman laifin shi yana bambanta idan aka aikata shi daga wani zuwa wani a yanzu misali awa magana ka ɗaga muryarka a yi malattijo ka ɗaga malattijo wanda yake mai yawan shekaru muryanka abu ne wanda yake ba mai kyau ba a musulunci ko saboda me saboda laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana ko ba haka ba ka yi ma babban mutum tsawa ka ɗaga mai murya kai hantare shi lahi ne ko ba lahi ne a musulunci ba idan muka kalli siffar aikin lahi ne ɗaga murya amma ba ɗai yake ba da ka ɗaga ma mahaifinka wala ta kullahuma uffin daga muryar da za ka yi ma wani latija can wurin daban iri ɗaya ne a akowane da kuma yadda za ka ɗaga ma mahaifinka amma kuma zunubin ɗaya ne mun fahimci abin nan ne ɗin zunubin ɗaya ne a nan saboda shi mahaifin yana da girma haƙƙi fiye da wani wanda ba shi ba to shi ma haka nan ita zina fata ga wani wanda yake ba ga makwabci zunubin ta daban yake ga wani wanda ba makwabci ba ina fatan mun fahimta aikin dai guda ne amma kuma abin nan ne yake daban laihin zunubin daban yake wannan kenan Allah ta'ala ya sa mu dace sai babi na gaba malam yace babu yabda'u bil jari mutum idan za ya fara alheri to ya fara da wa ya fara da makwabcin shi mafhum yabda'u bil jari mutum ya fara da makwabci malam yace haddathana muhammad bin min halin qala haddathana يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن, عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه جبريل بيغشي با حديث da muka karanta wancan ko yana yi majin wasiti da da makwabci har sai da nayi tunanin cewa makwabci sai ya gaji me sai ya gaji makwabci wannan hadisin mun karanta shi a baya haddathana muhammad bin salamin qala akhbarana sufyan bin uyayna afwan an daud bin shabur wa an abi isma'il wa abi isma'ila an mujahidin ana abdullah bin amr annahu zubihat lahu shatun abdullah dan umar an yanka mashi wata dabba shat tana ɗaukar abda'an tana ɗaukar alma'as mafahum duka tana ɗaukar akuya tana ɗaukar tinkiya tana ɗaukar shat dai kawai aka ce mafahum shat duk da kuma a larabci daƙiƙ wasu suna cewa ita ce wadda take da hantsa wadda ake tatsa kenan akuya ko tinkiya ina fatan mun fahimta akuya ko tinkiya amma dai in aka yi ibalaki haka nan duka wannan ne kananan dabbobi suna dauka mafhum da rago da dan bunsuru da akuya da da tinkiya duka suna dauka to an yanka mai ɗaya daga ciki fa ja'ala yaqulu li gulamihi bayan an rarraba sai yake ce ma gulam gulam bayan kwanan baya mun yi bayani ko yana daukan al-khadim alkhadimu mai yi ma hidima sannan kuma gulam allazi lam yablughu al-hulma wanda bai isa shekarun me ba shekarun mafarki ba kamar yace yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma abdullahi dan abbas ya gulam ko inni uallimuka kalimat to wannan ne gulam kuma yana daukar me abin nan ne al-khadim ina fatan mun fahimta ko da ya balaga a iya cewa gulam a wanda yake ma hidima ya ya kawo ma kaza ka aike shi kaza ayi kaza yake cewa hadaita li sharin al-yahudi shin ka ba wannan ne makwabcin namu wannan ba yahudan gida abin nan ne ga katanga ga katanga an ga gida ga gida ke cewa ahadaita li jarin al-yahudi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul sai da ya maimaita mai haka nan sau biye ce nashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma zala jibril yusi yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu jibril bai gushe ba yana yi man wasiti da jar da makwabci ba har sai da nayi tunanin cewa makwabci zai gashi me makwabcin shi tabi mahallu shahid a cikin wannan ne hadisin abdullahi dan umar da yake ce ma khadimin shi shinkaba wannan ne makwabcin namu to shi kuma makwabcin muka ce ga gida ga gida kenan yabda bil jari ko sai a fara da wa da makwabci bi ghaddin nazar an kaunihi musliman aw kafiran yahudiyan aw majusiyan ba sai an diba ba ba yahude ne ba majuse ne wane ne wane ne mafhum sannan kuma ba sai an diba ba a ce ba a ganin shi masallaci tare da mutane ba ila ba ta mun fahimta ai ba ya zuwa sallah tare da mutane a duka in ma mutane ana ana wasu harkoki kawai shi harkar gaban shi yake a'a shi wannan shi ta shafa ina fatan mun fahimta matsalar ce shi wannan kai yanzu matsalar ka ita ce ka bashi ina fatan mun fahimta dole ne ka hidda ka bashi idan za ka bada wato da shi za ka farawa mafhum yabda'u bil jari sai wannan hadisin abin da yake ƙara bayyana mamu abin nan da ƙari doriya akan hadisan baya shine cewa ashe shi makwabci in dai har makwabci ne to yana da haƙoƙi abin nan da ba sai ya kasance musulmi ba ba iya musulmi ke da haƙoƙi na makwabci ba ina fatan mun fahimta hatta da wanda ba musulmi ba yana da haƙoƙi na makwabci a ba daidai ne ba ka yi sadaka ka tsallake makwabcinka saboda shi ba abin nan ne ba ne ba ba musulmi ne ba ka bashi ko kuma saboda babu kyautatawa ka ba wani ka kyale shi mafahim haka haka haka haka saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka yace Naam. Sayuwarrisuhu la yuwarrisuhu. Naam, ina ya kawo riwayar la yuwarrisuhu. Ah, ai ban karanta shi ba hadisin ko? Na karanta shi? Ban karanta shi ba man zo gare shi ba ko? Eh, da na zo gare shi zan yi ishara lamul qasam ce. Mafhum? tai bari mu karanta sai mu yi bayani ina fatan mun fahimta doriya akan wancan wanda yayi magana shine me shine kenan cewa ko da ko ba mutumin kwarai ne ba shi wannan sha'anin shi ne shi ta shafa mafhum amma kai dole ka kyautata mashi sannan kuma kakka cutata mashi in ka cutata mai to sai ka samu lahi sai ka samu zunubi wannan kenan yace haddathana muhammadu bin salamin qala akhbarana abdul wahhab as-saqafi قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن أمرة حدثته أمرة wannan sunan mace ne mafhum ta bashi labari akwai wata wadda na sani da wannan sunar da wannan sunan babanta malaman hadisi ne babanta malaman hadisi ne wani malamin mu a can jami'a wala Allah wasan ku san san shi Dr. Baba Ibrahim Dr. Baba tabi yana da ɗiya mai suna Amara to kaga ai malaman hadisi ne ko sai da aka karanta isnadi sai aka gano sunan to kuma an kuka samu wata ɗiya a sanya mata suna haka nan mafhum ka ashe can wai wata an sa mata himara himara ne ai kaga an yi badna ko wai wurin neman neman sunaye masu daɗi dai wanda za su sabawa sai aka sa mata yan shaki ta shaka eh kawai dai zauki ne abin wani suna da da da da naji nace to shi menene ma'anar suna ni da wallahi ban san ma'anar shi ba ce menene ma'anar sunan shine sai ta ce sai ita uwar yarinye sai take ce mani an ce wai diya annabi yusuf ce ke da su lalla ta ce kai jama'a na ce ɗaya annabi yusuf a ina aka karanto aka ka samu abin lalle da sunan walla sai da aka shi aka yi kwakwale kwakwale a biyu sai ga sunaye nan wurin tai almuhimmu dai waɗanda sunaye gariba irin sunaye bakin sunaye ke burge su to sai a sa wannan ne shi ma amara annaha sami'at aisha ta taqulu ta ji aisha yarda Allah ta tabbata gare ta tana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mazala a can kuma nam akwai inda yazo da lazala ko mazala nam mazala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu la yuwarrithuhu nam duka dai guda ne ita wannan ne lamunikin lamul kasam ce mafahum na'am ita kuma waccan sinun ce wadda take nuna wadda ake idafanta a cikin af'alul mudari'a wadda take nuna fi'lu shay fil mustaqbal yin abu anan ne zuwa gaba mafahum cewa sa'azhabu kenan kaje zuwa yaushe zuwa nan gaba ba yanzu ba kenan mafahum sa'afa'alu ina fatan mun fahimta cewa idan ya mutu kenan zai gaje shi sai yuwarrisuhu wannan ne kuma la yuwarrisuhu tabbas wallahi zai gaje shi wannan shine bambancin nasu babu yahdi ila aqrabihim baban tai babi ne wanda za yi magana kan mutum idan ya tashi yahdi ila aqrabihim baban wannan ne yahdi afwan menene abin nan ne yake shi yahdi ba fi'ili ne ba fi'ili ne mudari'i ko menene fa'ilin shi to ha shine abin da suke cewa wa fa'iluhu damirun mustatir jawazan ko taqdiruhu huwa yahdi huwa a ila aqrabihim baban mutum idan ya tashi yin kyauta to wanda yake kusa da shi da shi za ya farawa ina fatan mun fahimta idan ka tashi yin kyauta ka tashi ba da abin nan ne yin alkhairi to wanda ya yi kusa da kai wanda ga kofar ka ga kofar shi to da shi za ka farawa حدثنا حجاج بن من بن من حال قال حدثنا شعبة قال أخبرني حدثنا شعبة قال نعم أخبرني أبو إمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت qultu ya rasulullah ummuna aisha take cewa nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna li jarain ina da makwabci guda biyu fa ila ayyihuma uhudi zuwa ga waza na bada kyauta ma'ana ga kyauta gare ni kyautar dai ta mutum guda ce ni na yi abinci to abincin na iya hidda kwano guda in bada sadaka to waza na miƙa ma a waza na bawa daga cikin su qala ila aqrabihima minki baban zuwa ga wanda ya yi kusancin ƙofa gare ki ma'ana wanda da kin buɗe ƙofa gashi mafo to da shi zaki farawa shine mahallin shahida a cikin hadisin taiba sai kuma hadisi na gaba yace haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Shu'batu ana abi Imran al-Jawni an Talha bin Abdullah rajulun min bani تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله عائشة تكتوى وانا وانا اسنادي ندبا عائشة تكتوى إن لي جارين ni ina da makwabci guda biyu fa ila ayyihima uhdi zuwa ga waza na bada kyauta kyautar kuma ta mutum guda ce qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ila aqrabihima minki baban ki baiwa wanda yake kusanci zuwa gare ki tabi wannan baban abin da yake nunawa na farko dai yana nuna mamu kyautata ma makwabci wanda yake kusa mafahum sannan kuma me yasa aka ce a ba wanda yake kusanci saboda shi shi yake shi shi yake jin motsinka ina fatan mun fahimta ka hi bukata zuwa gare shi idan da wata larura za ta same ka kahin nan nesa ya kawo ma agaji shine na farko wanda za ya kawo ma agaji ina fatan mun fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ka kyautata zamanka da wannan makwabcin naka a idan bai ji motsin ka ba ya saba jin motsin ka sai ya ce wa wani lahiya sai ya ce lahiya a kahin na gida su shi kahin na nesa su shi shi dai wannan wanda yake kusa da kai to kaga siyasa sama kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake so ya koya ma ummuna aisha mafhum wanda dai shi ga ka gashi to ka zauna lahiya da shi saboda da kace in shi za ya fara jin tarinka shi za ya fara jin kukanka shi za ya fara kawo ma dauki ina fatan mun fahimta Allah tsare abin Allah ya kiyaye Allah ya kare ka rihe gida ka hita da wani abu zai faruwa a cikin gidan makwabcin nan naka na farko dai shi ne ko ba haka ba amma in ba a zaman lafiya fa sai ya zira ido ko kaga kenan haka bai kamata ba wannan kenan sannan kuma idan mun lura anan ne ummuna Aisha cewa dai inna li jaraini ina da makwabci guda biyu a dan me yasa bata ce jarataini ba a jar ai ismul muzakkar ne ismul muannas kuma jara to ita ummuna Aisha namiji ke gare ta makwabci a a'a abokan zaman ta dai da ke tare da ita mafahum su ne su sauda su mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko su safiya su dai ne da ke zaune tare da ita amma kuma nan ne sai ta ce sharai ne ta bi larabawa suna yin haka nan suna kawo ismul muzakkar saboda ya kasance idan ya kasance sifa ake so a ɗauka mafom sifa ake so a ɗauka sifar aikin ake so a ɗauka yanzu nan ne abin da ya dame ta ba wai kasancewar ita makwabciyar ta mace ce ba a'a abin da ya dame ta shine kusancin ina fatan mun fahimta kusancin shine ya dame ta ba wai sifar ita mace ce makwabciyarta ba a'a siffar abin nan ne din makwabtaka ita ce ta dame ta mafahim to shi kuma littaglib ana aiki ne da muzakkar a kowane babi ana aiki ne da muzakkar ina fatan mun fahimta shi yasa sai ta ce inna li jarain a yadda kuma ya kamata ta ce inna li jarataini mafahim to da wanne ya kamata ta fara sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ga wanda yake kusanci zuwa ga kofar ki to kuma mu ƙara hidda wata wata fa'ida din to kowanne daga ciki kuma centimeter guda-guda ne awo guda-guda ne idan ta hito daga gida me ake cewa wannan kwale take da ita daidai ita ma wannan kwale take da ita daidai ma'ana akaraba akaraba babu bambanci tsakaninsu to yanzu da wanne za ta farawa tambaya a masha Allah da dama za ta farawa kenan ko jamil to wannan shine abin da yake da fara da dama za ta farawa ina fatan mu fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fabda'u bima bada Allah ko ku fara da abin da Allah ya fara da shi shine me da dama ina fatan mu fahimta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yujibu tayammun ha fi tanaulihi wa tarajjulihi wa fi wa fi sha'nihi kulli a cikin sha'anin shi komi hannantawa kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance ma ko zaune yake a cikin majalisin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan aka kawo mashi abin sha sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shan yewa yake yi ba a sha yake yi dada sai kuma ya ba sauran sahabbai su ma su sha ina fata mun fahimta wannan ladabi ne a wanda ya kamata duka mu koya ko wannan fiya watan in ka sha ko da ku akwai wani kusa a a wanda sai dai ya yadda lida ko to kaga ai ba haka aka so ba in kuna tare da abin lalle haka ya kamata ko da abin ko kaɗan ne ina fata ba fahimta kai kuma ba da an ce ba bismillah ba kuma kuma ka sanya mashi rani ba akwai abin da gaskiya na mutum guda ne irin akwai abin da irin dai dan kanti dai din dai mutum guda ya wadata ya gace bismillah to kai ma ka san dai sauke nauyi ne a ce ba ka ce alhamdulillah ka ce alhamdulillah shi yayi ba wai ka ce a to to to to ba mafhum tabi wannan kenan to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance a majalisa ko da abin sha aka bashi in ya sha to na dama yake ba amma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamne ga abdullahi dan abbas a daman shi karami ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin sigharus sahaba wanda mun san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tabaqat tabaqa tabaqa dai akwai kibar akwai sighar akwai manya akwai kanana to shi yana daga cikin kanana sa abdullahi bin umar ko dukan su kananan sahabbai ne sa anas to nan gehe kuma ga manya ga su abubakar masu farfara a ga su umar ga su usman a gehe aka kawo ma annaba abin sha annabi ya sha to shi ke sai ya diba nan da ya abdullahi dan abbas kenan shi shi ke da haƙƙi nan kuma ga su abubakar da umar su kuma su ke manya shi kuma annabi shi ya koya ma sahabban shi cewa kabbir kabbir a fara da babba a fara da babba a to yanzu nan ne ta'aru da aka samu cin karon wasu abubuwa biyu aka samu na farko dai da babba ake farawa ina fatan mun fahimta ko mi za a yi ko magana za a yi a bar babba ya fara ko shiga kofa za a yi ba daidai ne ba yawo ya wuce gaba haka nan ya shiga mafhum ko mi za a yi a bar babba ya fara wannan shine ladabi ko zaunawa akai ko wuri aka zo wurin zama a bar manya su fara zannawa sannan kalala su zamna to kuma haka nan wurin mika abu a fara da manya dada sai a zo ga kanana to kaga wannan ita ce sunna mun shi daya to sai kuma sunna ta biyu a fara da dama kaga kenan yanzu sunnoni biyu sun sun ci karo da juna wuri guda to yanzu wacce za a kaddamarwa shine sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da fiqhun shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya kalli abdullahi dan abbas sai ya ce a ta'azana an unawilahu lahu ba a fi ma ma'anahu shin kai izini da an basu sai sha a shine sai ya ce wallahi law nu'thira bi haqqi ko kuma lan uthira bi fadlika ala ahadin yake cewa abdullahi dan abbas yake cewa ina bala yarda in fifita wani inda ka sha wani ya riga ni dora abin nan ne wurin ba saboda soyayyar su ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda neman albarkar shi da suke yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya sha kaga kenan in aka ba wani ya sha har gashi kenan a hasken rage wazaye sai hasken ya dan rage sai ya dan rage ya dan rage ya dan haka haka haka amma in aka bashi kubuwar din yayi karfi ce a ban yarda ba mafhum ce a bashi to ba yadda Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da da sai ya mika mashi ya sha mafhum haka kuma su ba su shi wani abu ba saboda sun san haƙƙin shi ne haka nan ko da su ke wurin annabi sallallahu alaihi wasallam in za su yin aiki da sunnar shi sallallahu alaihi wasallam haka nan za su ina fatan mun fahimta shi yasa ba ba a ce ko yayi rashin ladabi ko yayi wane ne a'a a'a suna cewa la isara fi da'at mu rike wannan ne ka'ida ba babu fifiko a cikin aikin da'a mun fahimta babu fifiko a cikin aikin da'a idan aka zo shiga sawon gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil uwal ko sau na farko Allah da manshansa suna yin me suna yin abin nan ne akan shi to idan aka zo sallah eh maza ka yi maza ka samu sawun gaba mafhum da ke kawai kawai shiga a nan ne la isara fi ba'at ila ba dan mun fahimta akwai al'adat akwai adat wanda su mubahata ne amma abin da ya shahi da'a ina fatan mun fahimta gaba gaba su ake yi ba a isari a nan wurin ina fatan mun fahimta abin da ya shafi da'a a abin da ya shafi aikin neman lada to gaba ake yi mafahim gaba ake yi ina fatan mun fahimta wannan abin nan da ake yi wa in kana kuma dada yanzu kamar yadda shi wannan ne yace a iya cewa haka nan ko a ce amma a cikin aiki na da'a babu abin nan ne babu saku-saku ina fatan mun fahimta rigai-rigai ake yi Allah ta'ala cewa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu ko har zuwa karshen aya sai wannan kenan shi yasa dai idan ka tashi ka fara da makwabcinka wanda yake abin nan ne wanda yake mafi kusa da kai tafsir babi na gaba babu al'adana fal adana min al-jiran babi ne za a yi magana kan al'adana mafi kusanci mafhum ai al-aqrab fal'adana wanda ya yi kusanci al'akarabu fal'akarab adana shi ne kusanci mafom wannan ne duka guda ne ka iya cewa al'adana fal'adana al'akarabu fal'akarab duka guda ne mafom min aljiran da su ake farawa na'am حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى بن موسى عفوا عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجاري daga alhassan albasari daga kun shi an ce alhassan an kyale haka ne shine alhassan albasari mafhum alhassan albasari annahu su'ila an aljari an tambayi alhassan alhassan albasari game da makwabci fa qala 40 daran amamahu wai wane ne makwabci alhassan bin albasari ka ba mu amsa ce malam wai me ake ce ma makwabci wane ne makwabci na ni yanzu yace 40 daran amamahu mutum ya kalle gaban shi gida 40 arba'ina daran khalfahu ya kalli gida arba'in bayan shi arba'ina da arba'ina wa arba'ina an yaminihi ya kalli me gida arba'in daman shi wa arba'ina an yasarihi ya kalli kuma gida arba'in kaga kenan kowa ma makwabcinka ne ko in aka dauki wannan kenan kowa makwabcinka ne kuma kowa makwabcin kowa ne kowa makwabcin kowa ne idan aka dauki abin nan ne to ai kahin ka kirga gida arba'in din ne a ai da yawa ko da yawa yanzu nan ne aka ba mu aiki ina ga wannan layin yanzu a kaiwa ha abin nan ne ha guduran wala Allah sannan a sami gida 40 din su cika 40 dai muka ce gidaje 40 40 haka kuma nan gaban mu haka kuma bayan mu haka kuma tafsiri wannan ne hadisin menene hukuncin shi a wurin ku menene takharijin shi a a suwa suke da da'ifi a wurinsu a hasanun bishawahidihi wasu malamai gaskiya sun ce hadisi ne da'ifi amma an yi masa istidraki da dama an ce hasan ne bishawahidihi saboda cikin ruwa cikin hadisin duka ruwa cikin hadisin fiqat ne banda alwalid bin dinar zakarahu ibnu hibban fi thiqat ibnu hibban ya ce a cikin littafin shi athiqat ya ce abun nan ne ne thiqa ne wa qala fil babi marfu'an haka kuma ibnu hajar al asqalani ya ce maqbul ne ma'ana idan ya rawaice hadisi hadisin hadisin shi maqbuli ne mafhum sannan kuma ibnu ma'in amma shi yahya ibnu ma'in babban malamin hadisi malamin al-imam al-bukhari ko yahya ibn ma'in ko kuma ibn al-madini ne malama al-imam al-bukhari yace da'ifi ne yana da rauni a cikin littafin shi al-mizan wasu suna cewa hadisi ne da'ifi wasu kuma suna cewa amma kamar yadda muka gai cewa hasan ne bi shawahidihi ma'ana shawahid daban-daban hadisai waɗanda za su haduwa su tara shi mafhum ai mun taba yin bayani ko mun taba yin bayani shi hadisi hasan bi shawahidihi shine hadisai da'ifai masu hanyoyi daban-daban da za su haduwa su karfafe shi wanga yana da rauni wanga yana da rauni wanga yana da rauni wanga yana da rauni wannan raunin nasu in suka hadu sai su yi karhi ko sai su danta da karhi guda ina fatan mun fahimta amma in dukan su matacci ne fa in duka sun mutu kenan yanzu maudu'i shine idan ka shi an ce hadisi maudu'i ma'ana hadisin ƙarya kowace hanya shi hanya ce ta ƙarya ba wai rauni ke akwai ba duka ƙarya ne shine hadisi maudu'i sai wannan dai hadisi hadisi ne mai kyau kenan yanzu dada makwabtanka gabaki ɗaya da ke unguwa ko makwabta ne in dai kana cikin unguwa to dada makwabtanka ne mafhum حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إكرمة بن أمارة قال حدثنا علقمة بن جبالة بن زيد قال سمعت أبا هريرة يقول قال يكي توانا ناجي أبا هريرة يرد الله تتبت عقريش ينا تيوا wala yabda'u bi jarihi al-aqsa qabla al-adna kan mutun ya fara da makwabcin shi wanda yake nesa al-aqsa wanda yake nesa mafhum qabla al-adna gabanin wanda yake kusa da shi idan kai alkhairi idan kai kyauta idan kai sadaka kana so ka kyautata to ka fara da makwabcinka wanda yake kusa da kai kar ka fara da makwabcinka wanda yake nesa ka tsallake kusan gida biyar gida shidda ka aika ma wancan makwabcinka ce su an gaji mutanen banza ne ba ruwanka da su mafhum a'a wani muka ce wannan su ya shafa ina fatan mun fahimta kai yanzu laifi ne a gare ka in kai wannan tsallake din saboda abu huraira ce waye me wala yabda ko kar ya yi me kar ya fara da wanda yake al'aqsa can nesa qabla me al'adina kahin ya fara da wanda yake ma kusa da shi mafhum to su kuma sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtimali babba ainan ba magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko magana ce ta abi huraira asar ne to ihtimali babba ya ji ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine babban ihtimali dake akwai idan sahabi ya aikata aiki to akwai ihtimali babba cewa ya ga annabi ne ya aikata shi ina fatan mun fahimta idan sahabi ya faɗi hukuncin kaza ya ce kaza hukunci ne kaza ihtimali tis'in da tara cewa ya ji ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya rage kadai ya ce annabi ya ce kaza ina fatan mun fahimta a shine kawai abin da bai gayi ba to nan ne da yace wala yabda bi jarihi kaga kenan magana ce ta Abu Huraira amma akwai ihtimalin annabi ne ya hana shi kuma annabi in yace kakka fara da kaza ka fara da kaza to wannan hanin ya zamto mi wajibci ko al'amru yufidul wujub haka ne al'amrul mutlaq yufidul wujub illa bi qarina sai an samu wata qarina sai an samu wani abu wanda za ya sawa shine yace walakin yabda bil adna qabla al aqsa sai dai ya fara da wanda yake kusa da shi kafin ya tafi ina kafin ya tafi zuwa ga wanda yake nisa to sai hadisi na gaba babu man aghlaqa al-baba 'ala al-jar babi ne wanda za yi magana kan wanda za ya rike kofar shi ga makwabcin shi ma'ana wanda za ya hana ma makwabcin shi حدثنا مالك مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال لقد اتى علينا زمان abdullahi dan umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa tabbas wani zamani ya zo mamu au qala hinun ko kuma wani lokaci mafhum ka iya cewa hinun ko ka iya cewa zamanun ka iya cewa daharun duka guda ne mafhum duka dai wani lokaci wama ahadun ahqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi almuslim babu wani daga cikin mu wanda dinarin shi ya hi cancanta da wani ya samu ya samu dinarin shi ma'ana ya ci kudin shi bari mu bari mu yi fassara ta ta kai tsaye a wani zamani ya zo mamu babu wanda yake cancanta da ya ci kudin aljihunka a kamar me min akhihi muslim kamar wa kamar dan uwan shi musulmi ina fatan mun fahimta kawai badawa yake yi a yanzu ba kana jin cewa kai ne ka cancanta da ka kashe kudinka ba ba haka kake ji ba ka yi bukatunka ko ka yi abin da kake so to akwai wani zamani wanda ya zo abdullahi dan umar yake cewa zamanin ya zo ji muke yi cewa wannan ne ya musulmi su suka yi cancanta da abin da muka mallaka kawai jira muke yi su ce kaza mu ɗauka mu basu ina fatan mun fahimta jira muke yi kawai su ce kaza a ɗauka a bada mabukaci ba ya zuwa ya kai ma ma'abucin shi bukata kuma ya maido shi la ya rudduhu kha'iban ba ya maido shi ya abin nan ne din shi ya wuhintar da shi sahabi ya je ya kai ma sahabi bukata ai take yanke za ya biya mai bukatar matukar dai yana da abin saboda su yadda Allah subhanahu wataala ne yayi masa shaida wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim suna me suna fifita wani akan wani kai in ma suka lura ba ma sai wani yayi magana ba ma suke hiddawa su bada to balantana dada wani ya zo ya tambaya kaga kenan zamani ya zo abdullahi dan umar yake cewa mun yi wannan zamanin cewa kudin da muka mallaka ba wanda ya yi cancanta da ya ci su ba wanda ya yi cancanta da ya mallake su kamar yan uwanmu musulmi mafhum yace sun mal'ana yace amma yanzu ad-dinar wa dirham dinari da dirhami dola da euro da sefa da naira a da cd da da da koyin suna abin nan ne dan ko da riyal duka dai su ne nau'in kudaden ko na duniya ahabu ila ahadina min akhihi almuslim la hawla wala quwwata illa billah su suka yi soyuwa gare mu game da dan uwan shi musulmi mutane an zo zamani yake cewa an zo zamani yanzu kawai gashi nan saboda shi sahaban annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake yana cikin ƙananan sahabbai abdullahi dan umar ya yi zamani asirin nubuwa zamanin annabta annabi na rayu yadda yake ganin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna fifita sashen su akan sashi abinda wane ya mallaka ji yake na wane ne a kawai dai mulkiyan dai yana gare shi ne sunan ya mallaka amma da a ce wanan nan zai nemi ya yi tasarrufi a ciki ba ya hana shi to sai Allah ya bashi tsawon rai sahabban da suka tahi manya suka rasu aka yi halifofi aka zo aka zo aka zo ya manyanta aka zo zamanin nuka dada shi kenan sai yake cewa kai an yi zamanin da kaza kaza kaza amma yanzu zamanin mu zamanin yanzu wanga da muke ciki ke cewa yanzu kudi su aka hiso he da dan uwa ina fatan mun fahimta shine yake cewa wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihi almuslim mutane yanzu sai hisan kudi he da yan uwansu wai fa zamanin tabi'ai ne ake waga magale zamanin fa tabi'ai ne ake waga magale to abdullahi dan umar da ya rayu waga zamanin namu a aida aida sai dai ya zama shi cikin gida ko ba ya iya hituwa saboda abin da za ya gani zai dinga gani na takaici wallahi kudade wannan kai subhanallahi سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول yake cewa nashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kan min jarin muta'alliqun bi jarihi yawm al-qiyamah yuso da dama wannan ne kam litakfir mafhum ta yawa kam da yawa mafhum ai kafir da yawa daga daga makwabta za a zuwa gobe alkiyama muta'alliqun bi jarihi yana ya ci kwalar ne ya ci kwalar abin nan ne dai shi yawmal qiyama gobe alkiyama ya ci kwalar dan uwan shi gobe alkiyama yana cewa makwabcin shi kai gobe alkiyama yana cewa ya rabbi ya ubangiji hadha aghlaqa babahu duni wannan ne ya ji ƴaƴana suna kukan yunwa amma kuma ya shiru ya kyale na kwankwasa mai ya bude kawai yayi banza ya kyale ni mafhum sai abubuwan ne sai a hankali ya sha kofa ya rihi famana a ma'arufahu ya hana abin alherin shi طيب shi ma wannan ne hadisin hasanun li ghairihi haka nan ne yake a wurin kuko hasanun ne li ghairihi wannan hadisin yana nuna mamu ba daidai ne ba kamar yadda za mu zuwa bari dai mu karanta daga na gaba babu la yashi ba la yashi ba duna jarihi babi ne za a yi magana kan nam ha hadisi kahin wannan hadisi mai lamba nawa Ɗari da goma. a da'ifi ne a wurinku dukan ku nuskan ku hadisi mai lamba ɗari da goma da'ifi ne a afwan nan kam nan kam hasan ne mi takrijin hadisi yace alqama bin bajala zakarahu ibnu hibban fi istiqat wa zakarahu ibnu abi habib ibnu abi hatim afwan fil jarh wa ta'dil دون أن يذكر فيه جرحا shi alkama ibn hibban ya gaye shi a cikin siqat ma'ana a cikin waɗanda idan suka gaye hadisi hadisin suka babbe ne mun shi daya sannan kuma ibn abi hatim yana da littafi al-jarh wa ta'dil wanda yabo da fallasa a ce wani ba a karban nashi wani kuma ana karban nashi a yi tamyizi tsakanin na kwarai da wanda ba na kwarai ba to shi abin nan ya ibnu abi hatim ya kawo shi a cikin littafin shi amma sai ya shiru bai ce komi akan shi ba mafhum to shi kuma wanda aka yi shiru ba a ce komi akan shi ba kenan abin nan ne ne me ake cewa ya tsira ya sha mafhum wanda aka yi shiru ba a ce komi kan shi ba in akwai ta cewa akan shi magana za a yi ina fatan mun fahimta amma aka yi shiru menene hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa inna ma ahlaka allazina min qablikum kasratu masailihim ko wa ikhtilafin ma nahaytukum anhu fashtanibuhu aha wa ma nahaytukum anhu fa'tu minhu mastata'tum akwai inda yake ce a akwai wanda yake cewa akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah rafa'a an ummati subhanallah hadisin ya kwanta mani a a akwai inda yake cewa dai kuma yayi shiru kan wasu abubuwa wasa kata an ashiya a rahmatan lakum ko Allah ta'ala yayi shiru kan wasu abubuwa rahama ne a gare ku ba tare da ya bayyana ba ina fatan mun fahimta a takaice dai wanda aka yi shiru aka kyale to shi wannan abin nan ne ne sannan kuma duna an yadhkura jahran wa qala abu hatim fi mashahir ulama ila amsar alqama bin jabhala bin bajala afwan bin zabarqan mimman sahiba aba huraira wa kana sabitan kaji yana daga cikin waɗanda suka sahibci abu huraira sannan kuma sabitan tabbatacce ne wa qala ibn hajar maqbul a cikin at-taqrib taqrib at-tahzib na ibn hajar yake cewa maqbul karbabbe ne wa qala az-zahabi al-imam az-zahabi yace la yu'raf amma wai ba a san shi ba tayyib waɗannan ne malaman da muka karanto gabaki daya suka ce me dukan shi sananne ne ko shi kuma al-imam az-zahabi yace a'a bai san shi ba to su waɗannan ne ya sai san shi kuma sun ce duka karɓaɓɓe ne shi kuma ya ce bai sani ba kuma sun hishi yawa kaga kenan sai hishi abin nan ne ko tabi ina ga shi wannan ne ya tafi kan wannan takhrijin na abin nan ne ne da yace za'ifi a wuri na kenan ko iya jan layi ku ce wa qala ba'dhum hasan mafhum wa qala ba'dhum hadha al-hadith hasan wasu sashi kuma sun ce wannan hadisin mai kyau ne babu la yashba'u duna jarihi babi kan mutum ya koshi makwabcin shi kuma bai koshi ba حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان أنا عبد الملك بن أبي بشير أنا عبد الله بن أنا عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس yana ba yana ba ibn zubair abdullahi ibn zubair mafhum yana ba shi labari yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce laisa almu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un nan ba mumini ne ba wanda abin nan ne wanda za ya ci ya koshi yayi hani'an mari'an yayi tatil mafhum alhali kuma makwabcin shi na da yunwa alhali kuma makwabcin shi ya kwanta da yunwa yana kwana da yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ba mumini ne ba to me yake nihi da laysal mu'min ba mumini ne ba an cire mai riga ta imani kenan a wasu malamai suna cewa wannan ne ana ilhaqin shi da sauran abin nan ne din da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum ai la yaktamilu imani ahadukum ai la yaktamilu imanu ahadukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba ina fatan mun fahimta wasu malamai haska suke yin tawili a mafahum wasu malamai haka suke yin tawili wasu kuma malamai suke cewa a'a a bar shi ala zahirihi anzar wai a bar shi akan zahirin shi yafi tsoratarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysal mu'min ba mu'mini ne ba kawai dai musulmi ne saboda shi musulmi abin nan ne musulunci ai darajat ne ko maratibud din ko kuma maratibul islam ai salasa ne ko al islam wal iman wal wal ihsan al-muslim sannan al-mu'min to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba mu'mini ne ba kenan yana cikin dai zirin musulmi amma dai bai shiga layin mu'minai ba ina fatan mu fahimta wasu malamai haka suke cewa a bar shi a haka nan allazi yashba wa jaruhu ja'iun wanda yake koshi alhali kuma makwabce shi ba abin nan ba babu kyautatawa babu insaniya babu abin nan ne sanin ya kamata a ce kullum ka cika koshi alhali kuma makwabcinka shi yana kwana da yunwa mafhum wannan ne babu kyautatawa babu sanin ya kamata a ciki ka kaddara cewa kai kai ne kake kwana da yunwa shi makwabcin naka shi shine yake ci yana koshi ina fatan mun fahimta ka dora kanka a wurin shi annabi sallallahu alaihi wasallam bace wa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba a to kai ka so a ce kai ne kake kwana da yunwa makwabcinka yana ci yana koshi a to kai me yasa zaka zan kici ka koshi makwabcinka kuma yana kwana da yanwa wannan ne ya sako ne gaskiya zuwa ga da yawa waɗanda suka san halin da makwabtansa suke ciki ba daidai ne ba gaskiya musamman idan Allah subhanahu wataala ya hore mamu ba daidai ne ma makwabtanmu suna da bukata sannan kuma mun wadata iyalinmu kai wannan ma bari mu ƙara faɗaɗa shi ba iya ƙoshi ba saboda al'ishba'u ɗin ana amfani da shi ne kan ƙoshi na ciki mafahum a lugha amma kuma idan aka dauke shi ana iya faɗaɗa ma'anar shi akwai al-ishba'u libasan sitira ita kanta akwai koshi mafahum sannan kuma akwai al-ishba kaman ilman harka ta ilimi shi ma haka dan ƴaƴanka su tafi makaranta ƴaƴan shi kuma suna watan gaririya kan titi wannan bai kamata ba mafhum ina fatan mun fahimta ƴaƴanka su sa kaya mai kyau ga sallah su hito ƴaƴan shi kuma dada suna kallon kai ta bibi takalmin wani kaza wannan ba daidai ne ba ina fatan mun fahimta a inda aka san ya kamata duka wannan ba me ake cewa abin ne wanda bai kamata ba a ce wani musulmi yana kwana da yunwa ba to idan ƙasa ta kasance ba ƙasa ce ta musulmi ba ba ƙasa ce wadda ke da baitul mali ba za a ɗauka a zanki bai wa fakirai ba to kai wanda yake makwabcinka na kusa da kai yana da haƙƙi a kanka yana fatan mun fahimta yana da haƙƙi a kanka musamman in ka san cewa mabuƙaci ne kaga ko ai yanzu mahi yawanci yana faruwa ko yana faruwa ko musamman irin irin 'yan uwanmu masu share kare a ce ku zauna eh share ka zauna irin masu tsarin kare kare ko masu tsare gidaje din na irin hilaye sai ka gani makwabtansa su kuma sun yi gine-gine kusa da su manya-manyan gidaje shi bai ma san su wane ne suke ba ƴaƴan shi an ci an koshi an yi kaza an yi kaza shi bai ma san halin da su waɗannan ne suke ciki ba to in wannan ne ya sakon ya kai masa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba musulmi ne ba dai ba mumini ne ba afwan ba mumini ne ba ba mu ce ba musulmi ne ba tantaban harshe ne a ce mun kori mutum daga musulunci ce su dama yan izala koran mutum suke daga musulunci ai haka ake cewa ko sai ba ba ba ba abin nan ne ba mumini ne ba ina fatan mun fahimta wannan kenan Allah ta'ala ya sa mu dace shine abinda wannan hadisin ke fassara wancan kan min jarin muta'alliqin bi jarihi so da dama za a samu makwabci za a zuwa gobe alkiyama ya ci kwalar dan uwan ya ci kwalar makwabcin shi yana cewa agalaka alayyal bab ko kuma agalaka babu huduni ya rike kofa ina jin kamshi daga gidan shi mafhum ƴaƴana haka sai dai dada in an zo kwa abin nan da ya a watso kasusuwa waje in an yi shara a zuba cikin fubel ko kaga ai bai kamata ba wannan Allah ta'ala ya sa mu dace nawa ake sallah ina ga lokaci yayi insha Allah sai mu tsaya ana abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tantaba harshe Allah ta'ala ya gafarta mu wa sallallahu wa sallam mubaraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh